نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وتستوي قائما مطمئنا مترسلا مم.
ثم تهوي ساجدا لا تجلس ثم تسجد وتكبر في في انحطاطك للسجود فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض وتباشر بكفيك الأرض باسطا باسطا يديك مستويتين إلى القبلة تجعلهما أدوى أذنيك أو دون ذلك to نعم.
shi kenan a malam ya yi bayani dangane da yanda ake yin ruku'u da kuma ba wani lokaci wanda yake takaitacce wanda addini na musulunci ya tanada wa mutum iyakacin dadewar da mutum zai yi a ruku'u idan ya ƙara akan hakanan ya zo da abin da bai dace ba illa iyaka sai abin da waɗansu daga cikin malamai suka tafi a kai a to kuma bayan ya ɗago daga ruku'u malam ya ce wa tastawi qa'iman mutma'innan mutarassilan نعم wato kana daidaituwa a tsaye qa'iman halin kasancewarka kana tsaye ciccir ka daidaita mutuma'innan sannan kuma ka nutsu wato kowata gaba kowane ƙashi ya koma inda ya fito hatta ya da kulla faɗarin makanahu نعم to har sai wata gaba da kowane ƙashi da kowata mararraba ta koma inda take mutarassilan sannan kuma kana bi- kana mai bi a sannu-sannu wato ba da gaugawa ba za ka yi za ka yi hakan ɗin a nitse hankali kwance ba faca-faca ba za ka yi tsumma tahwi sajidan sannan kuma sai ka sirmiya ka tafi halin kasancewarka kana mai sujada la tajlis tsumma tasjud malam ya ce kadda ka kuskura ka zauna sannan kuma ka ce za ka tafi ka yi sujada daga tsayen nan idan ka tafi sujada kai tsaye za ka tafi ka yi sujada kadda ka ce sai ka ɗan zauna sannan ka wuce ka yi sujadar نعم wannan shine abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yi kuma shine ya umarci sahabbai nashi da su dinga yi hakim ibn hizam Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato na mai mubaya'a akan waɗansu abubuwa yana daga ciki ya ce baya'atun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah akhirra illa qa'iman ce na yi wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mubaya'a kadda in kuskura in faɗi zuwa sujada face dai ina tsaye ciccir نعم in tafi kai tsaye in tafi in yi sujada ba tare da na zauna ba kafin in yi sujada wannan asar ɗin al'imam abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib an-nasa'i نعم wanda ya rasu hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu tana ɗari uku da uku wato ya fitar da shi cikin littafinsa a sunan haka al'imamu ahmad abu abdullahi ahmad bin hanbal imamu ahli sunna wal jama'a wanda ya bar duniya hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu tana 241 ya rawaito wannan athar ɗin shi ma na'am thumma tasjud malam yace sannan kuma wa tukabbiru fi hidatika lis-sujud kana yin kabbara kana cewa Allahu akbar fi hidatika lis-sujud a lokacin da kake so zaka silmiya ka tafi kai sujada din a lokacin zaka ce Allahu akbar fatumakkinu jabhataka wa anfaka min al-ard malam yace kana tabbatar da goshinka da kuma tsinin hancinka kana tabbatar da su a kan ƙasa wato haka mutum zai idan mutum ya yi sujada ya zamanto ya tabbatar da cewa ya ɗora kan goshin shi da kuma tsinin hancin shi a saman ƙasa saboda haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ubangiji ta'ala ya umarce shi kamar yadda hadithin da yake cikin wato sahihain hadithin abdullahi dan abbas allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato ba shiru bi kafai kal'arba malam ya ce wato ba shirul arba kana rungumar ƙasa bi kafai ka da tafuffukanka guda biyu wato da kowane tafi daga cikin tafin hannayenka guda biyu to za ka ɗora su ne a kan ƙasa ba siɗon ya daika mustawiyataini ilal ƙibla halin kasancewarka kana mai shunhuda hannayenka guda biyun mustawiyataini ya zamanto sun yi daidai wato sun zamanto sun meke seti zuwa ga alƙibla wato yadda za ka yi musu a za ka yi musu haka ne ya zamanto setin alƙibla dukansu suke kal a yi haka ko a yi haka ko a musu haka ko wani abu za ka shimhuɗa su ne su zamanto mustawiyataini ila alƙibla wato sun yi daidai suna fuskantar alƙibla an gane ko na'am yace taj'aluhuma hadwa udhnaik to kana ɗora wannan hannayen naka ka ajiye su hatsuwa uzunaika dabura da kunnuwanka za ka ajiye su dabura da kunnuwanka ne an gane hatsuwa ma'ana hiza'a uzunaika daidai da kunnayenka setin kunnayenka ya zamanto da su da kunnayenka sun yi kunnan doki audu na zalika ko kuma koma baya da haka nan kaɗan zamanto sun yi baya daga kunnayenka wa kullu zalika wasi'un malam ya ce wa kullu zalika dukkan wannan siffar guda biyu da ka ajiye hannayenka a setin kunnayenka da ya zamanto koma baya da kunnayenka ne duk wanda mutum ya yi ya halitta na'am
غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض ولا تضم عبديك إلى إلى جنب إلى جنبيك malam ya ce ghaira annaka la taftarishu zira'aika fil ard sai dai cewa kai mai sallah lokacin da ka yi sujada la taftari shudira aika ba za ka shimfiɗa damatsunan hannayenka ba ba za ka shimfiɗa damtsan hannunka ba zira'inka ba fil ardi a cikin ƙasa irin yadda kare yake shimfiɗa wato ƙafafuwan shi na gaba a ƙas to kai ba za ka yi haka nan ba saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi hani wato mutum ya shimfiɗa zira'in saƙas irin yadda kare yake shimfiɗa ƙafafuwan shi na gaba kamar yadda hadithin da al'imamu muslim ya rawaito shi to abul hussein muslim bin hajjaj ɗaya daga cikin malaman ƙarni na uku wanda ya bar duniya hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam tana 261 wato sai dai ba za ka shimfiɗa damatsunanka ba fil ardi a cikin ƙasa wala ta dummu adudaika ila jambaik sannan kuma ba za ka haɗe adudaika ba wato a a damatsunanka ila jambaika zuwa ga hankurkurranka an gane ko ba za ka haɗe su ba
ولكن ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا walakin tujannihu bihima malam yace sai dai cewa kai tujannihu bihima kana nesantar da damatsananka daga kwanjinka tajnihan wasaɗan nesantarwa wanda take tsaka-tsakiya wato kai ba tare da ka hana mutane wali ba kuma ba tare da ka haɗe su ba za a ga wani ya yi kane-kane a guri wurin da mutum biyu zai ishi mutum biyu amma ya zamanto kawai shi kaɗai yana fama ya ce shi kaɗai zai shiga gurin ko gurin da zai yalwaci mutum uku su biyu iri-irin shi ya zamanto sun yi kane-kane a gurin ko kuma ya zamanto ka haɗe bai dace ba duka wannan wato a cikin kowane al'amari ka yi tsaka-tsakiya khairul umuri ausatuha wato kadda ka huce gona da iri irin yanda wato ahalul kitabi suka huce gona da iri wajen annabi isa alaihi salatu wassalamu waɗansu suka ajiye shi a matsayin wato allah ne kamar yadda kiristoci waɗansu ke da wannan aƙidar waɗansu kuma suka yarda annabi isa wato suka ce ma shi ai ba wai mai asali ba ne ma ɗan gaban haciya ne to da ka yi haka nan ka tabbatar mai da cewa shi abdullahi ne wa rasuluhu wato ba za ka ba shi siffa ta allantaka ba kuma ba za ka ƙasƙantar da shi ba shine sai ka tsaya a tsaka wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida na'am wa takunu rijlaka fi sujudika qa'imatayn wa budun ibhamayhima ila al-ardi malan yace wa takunu rijlaka subhanaka rabbi inni سبحانك ربي ظلمت نفسي وعلمت سوءا وعملت وعملت سوءا فاغفر لي أو غير ذلك إن شئت وتكون رجلاك في سجودك قائمتين wato ƙafafuwanka suna kasancewa a lokacin da kai sujada ƙa'imataini halin kasancewarsu suna kahahhu guda biyu za ka kafa su wa buɗunu ibahamaihima ilal ard tukkunan babbunan yatsotsin guda biyu babbar yatsa ta kafar dama da babbar yatsa ta kafar hagu za su kasance zuwa ga ƙasa an gane ko wata ƙulu in shi'ita fi sujudik malayin ce in shi'ita idan ka so idan ka ga dama wata ƙulu fi sujudik kana faɗar wannan addu'ar a cikin sujadarka kana yin wannan tasbihi ɗin a cikin sujadarka ka ce subhanaka rabbi zalamtu nafsi subhanaka tsarki ya tabbatar maka rabbi ya ubangiji na zalamtu nafsi wato na tawaye wa kaina haƙƙinta na zalunci kaina saboda na kankaɗa ta na tankaɗa ta zuwa gurin da baka yi umarni da a kai ta ba sannan kuma na taƙaita wajen aikata ayyuka na alkhairai wa amiltu su'an ya ubangiji na aikata laifi faghfirli ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka gafarta mun laifina مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم يا أبنجي كجكينا كيني مي غافرة كيني مي جنكي wato za ka faɗi wannan sujada wannan addu'ar a cikin sujada subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li aw ghayra zalika in shi'ita wato ko kuma za ka faɗi wani tasbihin ba wannan ba in shi ita idan har ka ga dama idan kana so za ka iya cewa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la kana da damar ka ce subuhun quddusur rabbul mala'ikati war ruhi hadithin na Aisha subuhun quddusur rabbul mala'ikati war ruh kana da damar ka ce wato subhanakallahumma rabbana wa bihamdika اللهم اغفر لي no. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما كان da damar wato kace Allahumma a'udhu bi ridaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alayka anta kama asnaita ala nafsik kuma kana da damar kace Allahumma a kana da damar kai wannan addu'ar kuma kana da dama ka ce Allahumma laka aslamtu Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanal khaliqin an gane ku wato kana da damar ita ma wannan addu'ar ka yi ta saboda ya tabbata a cikin sahihu muslim sannan kuma kana da damar ka ce subhana dil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama waɗannan dukkaninsu sun tabbata a cikin wato riwayoyi ingatattu kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa ko kuma ka ce allahumma ghafirli dhanbi kullah diqahu wa jilla wa alaniyatahu wa sirra an gane ko kullahu diqahu wa jilla wa alaniyatahu wa sirra Allahumma ghafir li dhanbi kullahu diqahu wa jilla wa alaniyatahu wa sirra akwai ɗaya dai na manta an gane ko to amma al-imamu ash-shawkani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wanda ya rasu hijira ta ma'aike alaihi salatu wassalam tana 1173 cikin littafin sanelul autar wato ya kawo addu'o'in da ake yi a cikin ruku'u da kuma addu'o'in da ake yi a cikin sujada to ya kawo subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi wajen abin da ya shafi ruku'u sannan kuma subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wanda abin da ya tabbata a cikin hadisin Hudhaifa ibn al-Yaman wanda yana cikin sahihul Bukhari littafin abu abdullahi muhammad bin ismail bin ibrahim al'imamul bukhari wato babban malami wanda an haife shi hijira ta ma'aiki tana 194 ya bar duniya hijira ta ma'aiki tana 256 wato ya kawo na hadisi haka al'imamun muslim abul hussein wanda yana daga cikin malaman karni na uku an haife shi hijira tana 204 wato a shekarar da al'imamu shafi'i muhammadu bin idris ya bar duniya a kuma ya bar duniya hijira ta annabi tana shekara 261 a hadithin da yake cikin wato littafin nan shine subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la a hadithin da yake cikin sayo muslim na huzaifa ibn al-yaman to amma ƙarin wa bihamdihi ya zo cikin sunan na abi dawud al'imamu abu dawud ya ce a zunnu allah ta kuna hazihi ziyada mahfuza to ina tunanin wannan ƙarin ƙari ne wanda yake sha wanda ba a haddato shi ba daga wajen malamai waɗanda suke athiqat an tambayi al'imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunna wal jama'a wanda ya rasu hijira ta annabi tana 241 ya ce fa'ana la aqulu bihi ce ni dai kan bana cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wato ina takaitawa ne akan subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la saboda ita ta tabbata a cikin sahihu muslim hadithin hudhaifa ibn al-yaman an gane ko na'am وتدعو في السجود إن شئت وليس لطول ذلك وقت malam yace watad'u fi sujudi wato kana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala a cikin sujada ka gaya wa Allah ta'ala bukatunka da kuma bukatun ƴan uwanka musulmai ga baki ɗaya waɗanda ka sani da waɗanda ma baka sani ba to kana gaya wa Allah ta'ala bukatunka a cikin sujada idan har kana so dan kana so a cikin sujada akwai dan uwanka wanda yake cikin wani yanayi so sai ka ta gaya wa Allah ta'ala bukatun shi ya ubangiji wani wanda yake cikin wannan yanayi Allah ka sa ya fita lahiya Allah ka fitar da shi daga cikin wannan kunci din Allah ka kama mana mu duka wannan ba sai da larabci ba da yaran da ka iya za ka iya ta faɗi kana da damar ka kira ka kama sunan mutum kana da damar ka yi ta cikin jam'i Allah ‘yan uwanmu na gari kaza kuncin nan da suka shiga Allah ka fitar da su Allah ka yaye musu Allah ka musanya musu wannan tsoro da rashin kwanciyar hankali ka musanya musu da aminci da kwanciyar hankali da nutsuwa da dawowar arzikinsu cikin garinsu da makamantansu an gane ko saboda wato shine halin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa shine lokacin yana cikin sujada aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'a fihi dan Allah ya ce halin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa lokacin da yayi sujada to dan haka ku yawaita roƙon Allah tabaraka wa ta'ala a cikin sujada na'am wa laysa li tuli dhalika waqtun malam ya ce walaisa waƙutun babu wani lokaci wanda yake iyakantacce liɗuli zalika ga daɗewar da mutum zai yi a cikin sujada idan ya ɗora goshin shi a ƙas to ba iyakance mai wani lokaci ba a ce idan ya yi minti ɗaya ko minti biyu ko uku ya ɗago sannan kuma ba iyakance mushi ba adadin tasbihin da zai yi daga cikin malamai akwai waɗanda suke ganin cewa adadin tasbihi da mutum zai yi shine kada ya huce tasbihi goma sha ɗaya ko tara to amma al'imamu shauka ne ce wannan duka abin da ya shafi ta hadidi da autar dinnan ce dukkaninsu bai gansu ba a cikin ruwaya ingantacciya ce don haka za a bar wa abin a hannun shi mai sallah amma makaruhi ne mutum ya tsawaita sujada yana tare da wato yana sallah yana yi wa mutane sallah saboda a ciki zai zama to an yi wato wani gurin an tsawaita shi wani gurin an gajarta shi ita kuma salatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qiyamuhu faraka'atuhu fasajdatuhu wa jilsatuhu ma baina sajdataini qariban min as-sawa'i kamar yadda al'imam albara ibn azib ya faɗa hadisin da yana cikin sahihai na'am wa qalluhu an tuɗuma inda mafasiluka mutamakinan
wa qalluhu malam yace mafi ƙarancin wato dadewar da mutum zai yi a cikin sujada shine an taɗuma inda mafasiluka gaɓaɓuwanka su nutsu mutamakinan halin kasancewarka kana mai daidaituwa zamanto gaɓaɓuwanka wato sun daidaita kowata gaba ta san ta yi sujada kowata gaba ta san ta ɗauki wato abin da ya dace a ce ta ɗauka ɗin na ibada sannan kuma ya zamanto ka daidaita da kyau ko ina naka wato ya risana na'am ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتثني فتثني رجلك رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنسب اليمنى وبطول أصابعها إلى الأرض وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك ما لا ثم ترفع رأسك بالتكبير sannan kuma sai ka ɗago kanka bayan ka yi wannan sujada ɗin ka yi tasbihi ka yi addu'o'i sai ka ɗago kanka bitakbiri wato halin kasancewar ka kana mai haɗa ɗagowa kan naka wannan da Allahu Akbar fatajilisu idan ka ɗago sai ka zauna fatutsini rijilakal yusra kana lankwasa ƙafarka ta hagun za ka lankwasa ta fi julusika a cikin zamanka da kai bayyana sajada ta yi ni tsakankanin sujado guda biyu za ka lankwasa ta watan sibul yumna wa butunu a sabi'i ha'ilal ard wato kana kafa kafarka ta dama alhali cukkunan yatsotsinta su kuma suna daf da ƙasa wato wannan shine ake ce da shi a tawarruk a tawarruk za ka yi kenan a cikin zamanka gabaki ɗaya fi jalasatis salah a malikiya duka ana yin a tawarruk ne kamar yadda al'imamu malik imamu darul hijira hujjatul umma wato ya tafi a kai malamin ƙarni na biyu ya bar duniya hijira ta annabi tana ɗari ɗaya da saba'in da tara an haife shi hijira ta annabi tana tasa'in da uku watarfa'u yadayka anil ard sai ka ɗago kanka sai ka ɗago kanka daga saman ƙasa sai ka ɗago hannayenka watar fa'u ya daika sai ka ɗago hannayenka anil ardi da kan ƙasa ala rukubataika sai ka ɗora su akan gwiwoyinka thumma tasjudu sajadata thaniya shine thumma tasjudu thaniyata kama fa'alta awwalan amma ina ga malam bai ambaci ba zikirin da mutum zai yi tsakankanin sujadu guda biyu bayan ya ɗago a wannan zama bai faɗi zikirin da mutum zai yi ba to zikirin da mutum zai yi a nan shi ma yana da dama ce rabbi gfirli rabbi gfirli rabbi gfirli rabbi gfirli kamar yadda ya zo cikin sayo musulun an gane ku yana damar ya ce allahumma gfirli warhamni wahadini warzuquni wajburni wa'afini an gane ku yana damar yi wannan addu'ar to idan ya haka nan tsumma tasjudu tsaniyata sannan kuma sai ka tafi ka yi sujada sujada ta biyu kama fa'alta awwalan kamar yanda ka yi a karan farko wato irin yanda ka yi sujada ta farko haka za ka yi sujada ta biyu samma kalkal ba bambanci tsakankaninsu yadda wacce siffarta yake haka wannan siffar ta yake yadda ba za ka shimfiɗa hannunka ba damtsanka ba a ƙas idan ka yi sujada ta farko to haka a ta biyu ita ma ba za ka shimfiɗa damtsanka a ƙas ba an gane ko? na'am ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك لا لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس مالا يتي ثم تقوم من الأرض sannan kuma sai ka tashi daga ƙasa sai ka tashi bayan ka yi sujada guda biyu za ka tashi cuwat daga ƙasa saboda ka tafi zuwa raka'a ta biyu kama anta ma'ana kamar yadda kake mu'tamidan ala yadaika hala kaunika mu'tamidan ala yadaika halin kasancewarka kana mai dogara akan hannayenka guda biyu to hannayenka guda biyu su za ka tabbatar a ƙas idan ka tabbatar da su a ƙas gabaki ɗayanka kuma sai ka ciro ya zamantowa hannayenka su ne na ƙarshe ta ɓangaren tashi to wannan shine abin da hadisai suka tabbatar da shi an gane ko to amma akwai hadisi na wa'il ibn hujr wanda shi kuma yake ɗauke da wato saɓanin haka na'am la tarji'u jalisan litaquma min julusin malam yace kadda ka kuskura ka dawo ka zauna ka yi wato zama wanda ake ce da shi zaman hutu to kadda ka kuskura ka dawo ka ce za ka yi wannan zama litaquma min julusin saboda ka tashi bayan ka zauna to abin da ya shafi a wato jilsatul istiraha malamai sun yi saɓani a kanta an gane ku akwai hadisai da dama wanda an rawaito siffar sallah ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yana yin su akwai irin hadisin malik ibn al-huwairith wanda yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim malik ibn al-huwairith ya ce mun yi gungu na jama'a da ni da sa'annina mun tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun kusan mutum ashirin ce muka zauna a wajen shi tsawon kwana ashirin to ma'aiki wa kanan nabi sallallahu alaihi wa sallama ra'ufan rahiman فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم وعلموهم manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda mutum ne mai tausayi mai jin ƙai lokacin da ya ga muna ƙaunar muna begen komawa gidajenmu saboda kowa daga cikinmu magidanci ne manzan Allah ce to ku koma gida ku je ku zauna a cikin iyalanku amma ku koyar da su addini na musulunci wa sallu salata kaza fi hini kaza wa salata kaza fi hini kaza ku sallaci sallah kaza a lokaci kaza ku sallaci sallah kaza a lokaci kaza فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم Allah ce idan lokacin sallah ya halarto to ɗaya daga cikinku ya yi muku kiran sallah ku diba wani ku naɗa shi a matsayin shi ne ladanin unguwarku wanda zai dinga yi muku kiran sallah sannan kuma ɗaya daga cikinku wanda ya fi ku shekaru na ƙur'ani ya fi ku shekaru na sunna ya fi ku shekaru na yau da gobe to ya muku limanci wale ya umma kuma akbaru kuma wato wanda ya fi ku yawan alƙur'ani kenan kamar yadda hadisin abu mas'ud yake cikin sayo muslim wato ya nuna wanda zai yi limanci ya ummu la qauma aqra'uhum li kitabillah wanda ya fi su hadda gangariya ya fi su fahimtar hukumce-hukumce na sallah shine ya dace da ya zamanto shine limaminsu to ya ce to a cikin ruwaya ta al'imamul bukhari ya ce to na ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan zai tashi daga raka'a ta farko ya tafi raka'a ta biyu yana ɗan zama sannan kuma ya meki wato hadisin wannan ya tabbatar da wato ana zaman wato ana jilsatul istiraha don haka yinsa a ba za ka ce mutum ya bar addini ba ko ka ce ya yi sallah wanda ta saba wa sallah ta ma'aiki alaihi salatu wassalam a idan mutum ya yi yana da hadisi ingatacce tamkar rana lokacin azuhur wanda ba shakka akan ingancinsa wanda ya tabbatar da ita idan mutum bai yi ba shi ma akwai wato ara na malamai wanda suka tafi a kai an gane ko saboda akwai sifatu sala irin ta irin su abu humaid a sa'idi wanda ya rawaito yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake sallah amma kuma bai hakaito da jilsatul istiraha ba don haka waɗansu daga cikin malamai suka ce saboda waɗansu hadisai sun yi iktifa'i ne akan abin da ya shafi farillan sallah da sunnoninta ba zano shi ba waɗansu kuma wanda har ma abin da ya shafi mustahabbatu salati wato sun tattauna a kan shi yasa kawo shi don haka yin shi mustahabbi ne waɗansu na ganin haka nan hadisin abu huraira na almusi'u salatihi wato hadisin da yake cikin bukhari muslim abu dawuda da sauran littattafai a abubuwan da suke wajibi ne annabi ya ambata ana an gane ko duk abin da ka gani a nan to wannan wajibi ne abin da bai ambato shi ba imma sunna imma mustahabbi sai ka nemi su a sauran littattafai a sauran hadisai na wanda suke magana akan yadda ake yin sallah an gane ko to wannan shine ra'ayin waɗansu shine la tarji'u jalisan li taquma min julusin kadda ka dawo ka zauna saboda ka ce za ka tashi daga wannan zama da kai walakin kama zakar tulaka sai dai kamar yadda na ambata maka haka za ka yi an gane ku? na'am وتكبر في حال قيامك ثم تقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك وتفعل مثل ذلك سواء ما لا يتي نعم غير أنك تقنط بعد الركوع وإن شئت قنت قبل الركوع قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة
ما لا يتي وتكبر في حال قيامك to kana yin kabbara kana cewa Allahu akbar to a halin da zaka tashi ka meki bayan ka dago daga sujada ta biyu zaka tafi tsayuwa ta biyu to sai ka ce Allahu akbar ba tun lokacin da kana cikin sujadar ba sannan kuma ba sai bayan ka daidaita a tsaye ciccir ba a tsakankanin wannan zaka ce Allahu akbar ثم تقرأ كما قرأت في الأولى sannan kuma sai ka yi karatun alƙur'ani a cikin wannan raka'a ta biyu kamar yadda ka yi karatu na alƙur'ani a cikin raka'a ta farko wato za ka karanta fatiha sai ka diba wata sura daga cikin tsiwalul mufassal ka karanta ta idan a raka'a ta farko ka karanta la uqsimu bi yawmil qiyama to a raka'a ta biyu sai ka diba ko ka karanta amma ya luna ko ka karanta hal'ata alal insani hinun min ad-dahr ko waɗansu daga cikin surori daga cikin tsiwalul mufassal idan a raka'a ta farko suratul talaq ka karanta a raka'a ta biyu sai ka karanta suratul tahrim an gane in juma'a ka karanta sai ka karanta munafiqun audu na zalika ko kuma koma baya da abin da ka karanta a cikin raka'a ta farko wato idan sura mai raka'a ashirin ka karanta a raka'a ta farko to ba laifi za ka iya karanta mai raka'a talatin wanda take ƙasa da ita an gane ku? mai aya talatin wanda take ƙasa da ita akwai sura wanda take ɗauke da aya ashirin amma za a ga tsawonta ya fi wata wanda mai take da aya talatin ma an gane wata sura za a ga cewa guntayen ayoyi ne gare ta tana da gajerun ayoyi wata kuma ayoyinta suna da tsayi za ga wata surar mai aya sha biyu ta fi wata mai aya talatin ma an gane ko in ka ɗauka suratu ɗalaƙi aya goma sha biyu ce da suratu taharim dukkaninsu aya goma sha biyu ce kowace daga cikinsu aya sha biyu biyu ce ko to amma suratu ɗalaƙi ta fuskar tsawo ta fi suratun naba'i ta fi amma ma amma kaga aya arba'in ce an gane ko ta fuskar tsawo ta fi a basa wata walla a basa wata walla aya 42 ce to don haka aya a ba bangaren abin da ya shafi tsawo za ka diba wani lokacin ayoyi suna zamantowa su zo daidai wajen adadin ayoyi irin suratu nun da suratu haɓa irin suratu al-balaq da suratu taharim amma ka ga ɗaya ta ɗaya tsawo saboda ayoyi wannan sun sha bambam da na wannan in ga suratul waƙi'a wajen aya tara ce a cikinta goma tara da tara ce amma za a ga irin waɗannan surori wanda ba su da waɗannan ayoyin suna kusan wato ja da ita an gane ku yanzu in ka ɗauka irin sabbaha kwankwarama za a ga ta kai ita a tsawo sabbaha kusan sumuni uku ce a cikin ta hadi ɗan ƙari kaɗan ga yuri julela alamya ne ma asaba ita kuma a cikinta sallatu min al-awwalina ce wa sallatu min al-akhirina sai fa lawa qasim can kaga huruma bata kai su ne uku ba an gane ko rubu guda ce da dan wani abu dan kadan to amma kaga suratu sabaha aya 28 ce wajen talinka ta so so uku an gane ko a 30 30 ma talinka ta so uku har da karin tara to gaga wajen sono talinka ta ba ma za ga cewa za su yi kusan in ita ba ta hita ba ita mako ba za ta hita tsawo ba an gane ko son ma ina ga suratu suratul hadid za ta dan fi tsawo na'am to shine zaka diba wanda take ƙasa da ita ta fuskar wato tsawo da kuma ƙasa da ita ta fuskar tartib na'am sai ka karanta ta ghaira annaka wata fa'alu mitsila zalika sawa'an ko? wata fa'alu mitsila zalika wato kana aikatawa irin duk aikin da za ka yi shi a cikin raka'a ta biyu to za ka aikata ne kwatamkacin aikin da ka yi a cikin raka'a ta farko sawa'an daidai wa daida wato wajen ruku'u da ɗagowa da sujadin nan duka yadda aka faɗa maka a raka'a ta farko haka za ka yi shi ba tare da an sake maimaita maka ba don kal'a wato a yi ta yawo da kai ghaira annaka taqnutu sai dai cewa kai kana yin alƙunutu taqnutu ma'ana kana yin addu'a ta alkhairi ga kanka ka yi addu'a ta alkhairi ga 'yan uwanka musulmi ba'adar ruku'i bayan ka ɗago daga ruku'u bayan ka ɗago daga ruku'u za ka yi alƙunutu to alƙunutu waɗansu daga cikin malamai sun tabbatar da ita saboda hadisai wanda suka zo a kanta waɗansu daga cikin malamai sun ruguje ta saboda ita ce ake ce da ita kunutun nawazi tunda a yanzu abubuwan nan babu su to ba za a yi shi ba an gane ko alƙunut asalin kalmar alƙunut yana ɗauke da ma'anoni tana zauwa da ma'anar atsa'a yin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko walahu man fi samawati wal ardi kullun lahu qanitun ko zalika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin له في الدنيا خزي وله في الأ... لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسمى وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون wato kowa mai biyayya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ana ya ɗauki ma'anar wato alƙunut ma'ana adda'a waman yaqnutu lillahi waman yaqnutu min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn yana ma'anar adda'a kenan kuma alƙunutu tana zawa da ma'anar as-sukut in shiru kamar yadda hadisin Zaid ibn Arqam ya tabbatar da shi cikin sahihaini lokacin da wannan ayar ta zo hafizu ala salawati was salati al-wusta wa ƙumu lillahi ƙwanitin ce sai aka umarce mu da mu yi shiru aka hane mu daga yin zance fa umirna bis sukut wa nuhina anil kalam an gane ko sannan kuma yana alƙunut yana zawa da ma'anar wato ɗulul iya a daɗe a tsaye ana ce mishi alƙunut gane ko afdalus salati ɗulul ƙunut kamar yadda yake cikin sahihu muslim wato sallar da ta fi kowace lada shine sallar da aka dade a tsaye ana yin ta an gane ku sannan kuma akwai ma'ana ɗaya wanda ita ce al'ibadatu inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin na'am an gane ku ina ga ma'ana guda hudu take dauke da shi dai to ghaira annaka taqanutu ba'da ruku'i sai dai cewa kai kana yin alqunutu kana yin addu'a ta alkhairi ga kanka bayan ka dago daga ruku'u wa in shita qanatta qabla ruku'i ba'da tamamil qira'a idan kuma kana so sai kai alqunutun sai kai alqunutun kafin ma ka tafi kai ruku'u irin yanda ake yi anan kenan ba'da tamamil qira'ati bayan mai karatu ya gama karatu bayan ka cika karatunka gabaki daya to sai kuma ka yi alƙunutu a insha Allah ta'ala a gobe za mu tashi daga kan alƙunutu ko za mu tattauna akan ita wannan ɗin alƙunutun ina za mu same ta a cikin littattafai kuma da maganganu na malamai a kanta alhamdulillah ya ilmi indahu subhanahu wa ta'ala